والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau juma'a daren asabar ina ganin 18 ne yau ko 18 ne ga watan 11 watan zulqa'ada bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 446 wanda kuma ya dace da 16 ga watan biyar hijirar miladiya 2000 da ashirin da biyar ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci na miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babi na casa'in daidai mun shiga babi na 91 kan hadisi na 229 ainihin lokaci ya cin mana ina jin haka ne ko? yau za mu tashi a farkon wannan hadisi insha Allahu hadisi na 229 cikin babi na 91 wanda kuma wannan shi ne darasinmu na 33 insha Allahu ina ga babu wata tambaya da ke hannu za mu shiga karatu kai tsaye ƙalal ma'allif rahimahullahu ta'ala babun mala ya ce babi fil junubi ya ƙarawar ƙur'an shin mai janaba zai karanta alƙur'ani bi ma'ana hakan ya halatta ko bai halatta ba a fil junub dangane da wanda ke da janaba ya ƙarawar ƙur'ana zai karanta alƙur'ani ya halatta ko bai halatta ba ya ƙarau ɗin nan sai zama fi'ili ne muzari'i wanda yake na mustaqbal ƙala haddasana hafsid bin umara ƙala haddasana shubatu bin al-hajjaj ƙala haddasana abi bin murra ana abdullahi bin salama ƙala malice an karɓo daga abdullahi bin salama wanda yake saduƙun ne al'arba'a sun fidda hadisin abdullahi bin salama malamai suka ce abdullahi bin salama a ƙarshen rayuwar shi haddansa sa ainihin kamar rikici saboda akwai wanda idan shekaru suka ja haddan shi tana rikicewa saboda shekaru na tsufa ina fata an gane to shi wannan irin wannan ya faru da shi to shi sa idan ya zanto malami ya samu ikhtilabi ko kuma suka ce ta gayyara hibzuhu sai ya zamto hadisan shi ba a karɓa sai an san wanda ya ruwaito hadisin nan daga wurin shi ya ruwaito ne a lokacin da yake lafiya kalau ko kuma ya ruwaito ne bayan haddan shi ta samu matsala an gane ko idan ya ruwaito ne lokacin da yake lafiya kalau sai a ci hadisin ya kubuta in kuma ya ruwaito hadisi ne bayan haddan shi ta fara rikicewa sai zanto wannan hadisin ba za a karɓa ba sai in an samu ya zo ta wata hanya daban ba ta wannan hanyar ba isa kun daga cikin malamai wanda ba zai iya tina sunan shi ba a yanzu a cikin malaman hadisi da ya samu irin wannan rikicewar haddan ƴaƴan shi da yake malamai ne suka boye shi ba sa barin kowa ya gan shi sai dai gaisuwa amma ba da sunan karatu ba saboda amana na ilimi zai iya ba su hadisin da kuma akwai kuskure a ciki yace qala abdullah bin salama yace da khaltu ala ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce na shiga wajen Ali ɗan Abu Talif Allah ya ƙara masa yadda ana wara julani da ni da wani mutum damirul munfasil kenan ya ce da kaltu kuma ya ce ana ya ce da ni da waɗansu mutane guda biyu mun shiga wurin Ali bin Abi Talif sai dai ce wa rajulun minna da rajulun wani mutum a cikin waɗannan mutane biyu kun san su uku suka shiga gashi ga mutane guda biyu kun fahimta ko ya ce ana wa rajulani da ni da waɗansu mutane guda biyu sai ce to rajulun minna a cikin mutane biyun ɗaya minna daga ƙabilar mu shi ne ma'anan minna ɗin ƙabila na gidajen larabawa kenan ko sai ce wa rajulun shi kuma ɗayan min bani asadin daga kabilan banu asad don haka kabilun laraba suke banuwa ne banuwa ne kamar kaga ko da annabi muhammad alaihi salatu wasalam sai a ce mishi daga banu hashim ina fata an gane to haka ainihin gidajen larabawa suke sai ce ahsabu haka nake tsammani ta iya yiwa ba haka bane ba kun gane wani abin da kyau shi da bisa tsammanin shi shine abin da ya faɗa yana ga wannan mutumin daga kabilar mu yake ɗayan kuma daga banu asadin yake sai ce ahsabu kaga tun daga nan in ma ba haka bane ba to ba laifi shi bane ba yayi aiki ne da zahiri sai ce fa ba'athahuma aliyun radiyallahu anhu wajahan sai Ali bin Abi Talib ya aiki waɗannan mutane guda biyu zuwa wani yanki shine wajahan kamar da na fassara satin ne gabata ya aika su wani yanki dangane da su je su masa wani hidima wa qala sai sayyidina Ali ya ce innakuma lalle ku iljan wato mutane ne majiya ƙarfi shine ma'anar iljan nace ya zo da ainihin a lugat har guda uku ko ka ce iljan ko ka ce aljan ko kuma alijan duk a larabci a wannan abu sai ce fa'alija an dini kuma fa'alija an dini kuma ku yi amfani da ƙarfin da Allah ya baku da lafiyan da Allah ya baku ku ba wa addininku kariya ku taimaki addininku ku yi addininku hidima a nan muka tsaya sacin da gabata ko to kaga wannan abin da Ali na Abi Talib ya faɗa ba fa wani mukami suke da shi ba a gwamnati ba kuɗi suke da shi ba a ƙarfi ne da Allah ba su na gangan jiki sai ce to hatta wannan ƙarfin ma ku taimaka wa addini da shi to kaga ina ga wanda Allah ba shi dukiya kuma bai taimaki addini ba ina ga wanda Allah ba shi dama na mulki ko ni influence da yake da shi a komi bai amfani da wannan bojan amfanar da al'umman shi wajen taimakon addinin shi kaga wannan yayi hasara kenan kuma shine abin da muke ciki a yau zaka ga wawayen cikin mu sune shugabannin mu ko ka ko ka so dan zaka ababan da suke ba mai hankalin da zai wannan abu in dai hankalin lafiyayye ne to akwai abin da bai kamata a yi shi ba a daidai lokacin da Lagos take ci gaba a daidai lokacin muna ana ta kirkiro masarautu yanzu ka tsina ma an fara ana rigiman sai an raba masarautu kano an yi adamawa an yi wane ne shi abin da ya damu gwamnoni kenan wanda a daidai lokacin da ɗan kudu ba wannan bane a gabansu kun fanci wannan abin da kyau to allah ya sauwaƙe sun maƙama sai ali bin abi talib ya tashi fadakhala al-makhraja sai ya shiga banɗaki shine al-makhraja anan ina fata an gane yace sai ya shiga banɗaki ya kama ruwa sun makaraja sannan sai fito da alimin abi talib ya fito daga banɗaki fada abi ma'in sai ce a kawo masa ruwa fa akhadha minhu hafnatan da aka kawo masa ruwa sai kaman ibi ruwan cikin tafi fata masaha biha sai ainihin ya wanke hannun shi da shi kamar yadda zo a cikin ruwa ya dara kutumi shine fata masaha biha dan na gaya muku almasku yakan zo a wanki kuma yakan zo a shafadu a larabci fatamassaha biha din nan suka ce ai sai ya wanke wani bangare daga cikin gabansa da shi to akwai ruwaya da ta nuna cewa ainihin kamar da zo cikin ruwa da kutuni sai ce fagasala kaffaihi sai ya wanke ainihin tafukan shi thumma ja'ala yaqra'u alqur'ana sai Ali bin Abi Talib ya ainihin dinga karanta alqur'ani bi ma'ana yana wanke hannun yana kawai rera tilawa daga ali aba sai an ce maka hafizi bane ko ali bin abi talib yana cikin masu rubuta wahayi ma a lokacin da qur'anin ya zo da dumi dumin shi so suke rubutawa to sayyidina ali bin abi talib sai yana ta karatun qur'ani fa ankaru zalika lahu sai suka masa inkari mutanen da ke tare da shi ya za a yi kuma kana karatun qur'ani baka da alwala ina fata an gane ainihin ba maganar ba shi da tsarki ba ne ba kun gane ko da an ce da halal makaraja ya shiga banɗaki ya fito to da yake ta karanta ƙur'ani fa an karo lahu zalik to nan ne rigiman karanta ƙur'ani babu alwala yake tasowa kun san shi akwai shi a cikin littattafan fikihunmu na malikiya a ce baya halatta karanta alkur'ani sai da alwala babban hujjan da suka kafa la yamassuhu illa almutahharuna fa ankaru zalika lahu sai suka masa inkari fa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaga sahabbai kenan babu wani shehuwa ne ya ce ko an yi mafarki ko an yi kaza babu wannan abu qala rasulullahi sallallahu to wannan shine addini amma a tara mutane a ta musu tatsuniya abinda hankali ma ba zai dauka ba to in ba hauka ba ka ce wai an shiga jirgi man jirgi ya kare sai aka ji aka gaya wa shehu da pilot da kowa hankalinsu ya tashi shi kuma shehu hankalin shi a kwance yana zaune manya kenan ko sai aka ce ai man jirgi ne kare ya ce wa gaya muku ya kare ku je ku duba aka samu tankin jirgi a ciki har yana zuba to dan Allah wani hankali ne zai karbi wannan labari kaga wanda ya bada labari na farko ba gidaje ne shi man jirgi baya karewa ka tambayi duk wanda ya san jirgin sama shi man jirgi baya karewa idan jirgi zai tashi daga Gombe zuwa Lagos to ba iya man zuwa Lagos ake bashi ba ko da wani abu zai faru in ya je Lagos ɗin misali ana yaƙi sai ya wani waje ke sa ba a bashi iyaman da zai kai shi wani gari idan jirgi zai tashi daga Kano zuwa Jidda ba iyaman zuwa Jidda ake bashi ba za a iya samun matsala a ce tafiya sauka Sudan ko a Qatar ko a wani wuri to sai ka ce man jirgi ya kare tun ana hanya ba kai garin ba kun gane wannan abin da kyau ya ɗauka ko keke na fim ne to duk ire-iren waɗannan labarun bai kamata Allah ba mu hankali muna aiki da su ba ina fata an gane yanzu aku wanda ya bada labari satin nan wai suna tafiya a mota daga ina daga zamfara zuwa ina ne wai sai yan bandit suna ta harbin su wai aka iyo harbi idan yace shehu sai harbin ya wani wuri wai aka kashe kowa wanda shi saboda shi yana kiran shehu da ya ce shehu a sashin sai wani wuri bullet din suna ta wucewa yana shehu shehu astaghfirullah wallahi tallahi wannan tatsuniya ne kawai ba addinin da annabi ya zo da shi ba kenan sallallahu alaihi wasallama idan banda suka kama shi ba shehun da zai kira ya kwace shi to sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yace tabbas annabi ya kasance ya khruju min al khala'i annabi yakan fito daga ban daki fa yuqri'una al qur'ana ku ji wannan abin da kyau me ma'anan fa yuqri'un alqur'ana wa zai fasara mishi to ya karanta mana alqur'ani kaman ya shi da abin da malamai suke tambaya eh eh yana karanta mana kaman ya na na sai me fa yuqri'un alqur'ana a'a a'a ramma kai kai ka tafi nesa kuma malam yusuf ya fara kawo amsan da na tambaye shi kuma sai rikice suka ce a nan yanzu in nace a ramma ta shi karanta qur'ani sai yana karantawa ai muna jin shi duka kamar yana karanta mana ne ko to amma a nan abin da ake nufi yuqri'una alqur'ana yana karanta mana yana koyar da mu ya faɗa mu faɗa kun fahimci abin da kyau karantarwan ba don mu ji ba don mu koya to kaga a nan na farko ba ma shi ba hatta waɗanda suke gun ai bai san wake da alwala waye bai da shi ba kaddara in zaka yi tawili kila shi yayi alwala a banɗaki to yanzu yi qur'ana alqur'ana ay yu'allimuna alqur'ana da sai ce to kowa ya je alwala kun fahimci wannan abin da kyau to sai ce fa yuqra'una alqur'ana yana karanta mana alqur'ani wa ya'kulu ma'ana al-lahma sannan kuma annabi yana ainihin cin nama tare da mu duk a lokaci guda ya akulu ma'ana allahama kira an kawo wani farfesu ko wani balangu an gane ko to ana yana karanta ƙur'anin suna amsawa kuma ana cin nama kaga dole a fahimci karatun na ko ba haka ba kaga dama malamin ya fi kowa sannan ɗaliban sun fi kowa kuma sai aka hada da kayan daɗi a lokaci guda to sai ya ce wa ya akulu ma'anar lahama wa lam yakun yahjubuhu aw qala yuhdizuhu duk ma'anar shi guda daya wa shakku min rawi mai ruwa ne yake kokonto ba shi sayyidina aliyu ba ya ce wa lam yakun ya hajibuhu babu abin da yake katange manzan Allah au ya hujizuhu duk ma'ana ɗaya ne anil qur'ani shay'un babu wani abu da ke katange shi daga alqur'ani laysal janaba in ba janaba ba sallallahu alaihi wasallam yace laysa aljanaba sai fa janaba to wannan laysa a larabci takan zo da ma'anoni har guda uku an gane ko laisa takan zo daga cikin ma'ananta a nan sai a ce illa illal janaba ko kuma a ce ghairul janabati ba abin da ke hana annabi karanta mana qur'ani ghairul janabati sai fa in janaba yake da shi amma in dai ba janaba ba ba abin da ke hana shi karanta mana alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to a wannan gaban abu na farko shine sai malamai suka ce idan mutum yana da tsarki ya halatta ya karanta alkur'ani yana da alwala ko bai da shi ya halatta ya dauki alkur'ani yana da alwala ko bai da shi wannan shine zance mafi karfin dalili a wajen malamai kun fahimci wannan abin da kyau malaman da suka yi qiyasin la yamassuhu ila almutahharuna kaddara ma a ce hakan ne sai a ce to idan aka ce mutahharuna na imani ne fa innamal mushrikuna najisun to amma almutahhar bisa ga zance mafi inganci ba mutane ma ake magana ba ana nufin mala'iku ina fata an gane domin almutahhar ba dan adam bane ba dan adam shi almutahhir ne bil kasra dan adam shine wanda yake tsarki mala'iku kuma an tsarkake su na farko su ba sa zunubi na biyu ko ba sa shiga ban daki duk abin da ke sa a yi tsarki bayan gida ko fitsari ko janaba su duk ba sa yi to su mutahharuna ne waɗanda aka tsarkake su dan adam ko shi ke tsarkake kanshi ya tsarake kanshi daga janaba daga fitsari daga bayan gida ya istighfari saboda zunubi yana fata an gane kaga duk wannan tsarki ne da dan adam yake tsarake kanshi amma su mala'iku mutahharuna ne ba sa najasa ba sa zunubi to sannan kuma suka ce la yamassuhu in ka duba siyakin ayan Allah ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun kaga la yamassuhu damirin hu yana koma zuwa kitabin makanun an ce lallai shauna alkur'ani ne mai girma mai daraja fi kitabin makanun yana cikin wani littafi tsararre kitabin makanun shine lauhil mafus daidai yake da ainihin innahu laqur'anun majidun fi lauhin mahfuz to shine malamai suka ce sai Allah ce la yamassuhu ba mai shafar shi illal mutahharuna sai waɗanda aka tsarkake shi kitabin makanun din kenan dan mala'iku Allah yana ba su wahayi mala'ika jibril je ka ga annabi wa na kaza ga qur'ani je ka ga ana ɗauko shi ne daga cikin kitabin makanun kuma wannan shine fahimtar imam malik a cikin muwatta yace wannan ayan ba ta alaka da magana alwala kwata kwata tana alaka ne da ayan da ke cikin suratul abasa inji imam malik da Allah ke cewa bi aidi safara kiramin barara ya ce wannan bi aidi safara ɗin lahul mafus ake nufi kiramin barara to wannan hadisin babu hujja akan shi dangane da za a karanta ƙurani da alwala ko babu alwala to wani abun ƙari a nan shine wannan hadisin sai malamai suka yi kiyasi cewar macen da take al'ada ba za ta karanta ƙur'ani ba sun yi kiyasinta da mai janaba da an ce laisal janaba in dai ba janaba ba abin da ke hana annabi karanta qur'ani to anan abu na farko shine dangane da mai janaba bisa ga zance mafi inganci ba zai karanta qur'ani ba ina fata an gane shine zance mafi inganci shine masaban jumhur a cikin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina har zuwa kan a'immatul arba'a gaba ɗayan su abdul muslim al-abbad daga cikin manyan malamai na wannan zamanin shi ma ya faɗi cewa idan mutum na janaba al'ahawadu abin da ya fi kare karanta ƙur'ani wannan shi ne fahimtar shak abdullah bin baz da kuma ibn al-usaimin allah musu rahama suka ce san shi mai janaba ɗauke janaba ɗin a hannun shi shi ne kawai je wanka in babu ruwa ya taimama kafin ya samu ruwa to idan ya taimama ya halatta ya karanta ƙur'ani to suka ce amma ita mai al'ada fa kiyasinta da bin janaba ba iri ɗaya bane ba don ɗauke al'adan ba a hannunta yake ba abin da ke ɗaukan kwanaki kun fahimci na abin da kyau sannan suka ce na daga cikin dalili kuma a lokacin annabi akwai matan sahabbai shi ma yana da mata yana da 'ya'ya kuma suna al'ada duk wata amma ba a samu hadisi ingantacce ba in ji ibn taymiya da annabi ce idan mace na al'ada kar ta karanta qur'ani ibn taymiya ce babu wannan hadisi sai dai ai kiyasi amma ce hadisi sarihan yazo annabi ce ku taron mata kar ku yi kaza babu wannan hadisi nassi kan babu shi kun fahimci na dai zahiri ko yawwa to karkashin wannan akan wannan dalilin malamai suka rinjayar da cewa mai janaba ba zai karanta qur'ani ba amma mai al'ada za ta karanta qur'ani insha Allah Allahumma amin babun fil junubi yusafihu babun da ke magana akan mai janaba yusafihu na'am wa alaikum salam hukumul hadis haka ne hukumul hadis a wajen waɗansu malamai sun ta hadisin da'if ne wannan shine fahimtar imam al-albani ma jazakallahu khairan imamul albani ya tafi akan ci hadisin da ifi ne a wasu daga cikin malamai sun ci hadisi ne hasan a cikin akwai ibn hajar al-asqalani shi yana ganin hadisi ne hasan an gane ko dalilin su kuma shine duk akan abdullahi bin salamata ne duka akan shi ne da ya shigo cikin sanadin malamai suka ci hadisin da ifi ne to amma suka ce wa fi sanadihi da'af ku fahimci wannan abin da kyau suka ce fi sanadin hidab cikin sanadin hadisin akwai rauni to idan aka ce fi sanadin hidab sai a kalli a sanadin ina matsalar take saka ta abdullahi bin salama ne sai suka ce mun ji mun sallama to amma matanin hadisin hukuncin yana nan suka ce hukuncin yana nan ta ya zo ta waɗansu hanyoyi ina fata an gane amsan da malamai suka bada kenan jazakumullahu khairan babun fil junubi yusafihu babin da ke magana akan mai janaba yusafihu ya yi musafaha da wanda ba shi da janaba ya halatta ko bai halatta ba kana da janaba ka zo kana gaisa da mutane halal ne ko ba halal ba shi na abin da wannan babin zai karanta ara ma ya halatta ko قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مسعر شين مسعر بن كدام عن واصل عن ابي وائل abi wa'il shine shaqiq bin salama an hudhaifa daga hudhaifa ta dan yamani Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu yace manzo Allah ya gamu da shi hudhaifa dan yamani fa ahawa ilaihi sai annabi ya mika masa hannu don su gaisa shine ahawa ilaihi an gane ko faqala sai shi ya ce akwai su ce hawa ilaihi da kuma a hawa ilaihi a larabci suna da bambanci idan an ce a hawa ilaihi shine miƙa wa mutumin da yake kusa da shi hannu don su gaisa shine a hawa a kawo hamza hawan kuma a mata sukun ahwa shine ya miƙa masa hannu yana dab da shi don su gaisa in kuma sun ce hawa ilaihi aka shafe hamzan hawun aka mata fataha shi ne mutumin da ke nesa da shi sai ka dan mika sosai kaga fadin larabci ko shi ne a ce hawa ilaihi wato ya mika sosai don ku gaisa irin masu kokon gaisa da manya a taro din nan ana ture su suna kara sai ya gaisa da shi dole to shi ne hawa amma a hawa wanda ke kusa da shi to sai ce fa ahawa ilaihi sai annabi ya mika masa hannu don su gaisa faƙala sai shi ku zai fahimci in ni junubun ai ina da janaba sai yake ba annabi hannu kenan da yake mika annabi hannu fa qala shi inni junubun ina da janaba ban yi wanka ba fa qala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce innal muslima la yanjusu tabbas musulmi la yanjus baya zama wa najasa la yanjus ina fata an gane قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر شن بشر ابن المفضل عن حميد عن بكر شن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع نفي الصائغ هكا cikakken sunan shi عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره yace laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin duka rijalus sanadin kaf tun daga farko har zuwa ƙarshe duk suna cikin kutubu sita tun daga kan musaddad har zuwa kan abu huraira gaba ɗayansu suna cikin kutubu sita ya ce laƙiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi tariqin min turqil madina ya ce annabi ya gamu da ni a wata hanya daga cikin hanyoyin madina kamar ka ce a wani layi daga cikin layukan garin madina wa ana jinubun a lokacin kuma ni ina da janaba to da ya hango annabi yana zuwa alaihi salatu wassalam ya ce fahtanastu sai na ɓuya shi abu hurera kenan shi bai bari ya yi ƙarfin hari ilin na huzaifa ba kaga huzaifa har an zo kusa annabi ba shi hannu ya ce a inni jinubun ina da janaba to shi abu hurera shi da ya hango annabi sai ya waske an gane ko sai wani wuri shine fahtanastu in sun ce fahtanastu shine ya ja da baya sai ya ɓuya a wani wuri shine ma'anan fahtanastu wanda zai ja da baya kuma sai ya gudu ya ɓuya ƙur'ani ma ya zo da wannan wace aya ce wannan arama ƙur'ani ya zo da wannan larabcin na ce fahtanastu duk wanda ke masallacin na ya san ayan nan kuma har 'yan yara ƙananan nan min sharil waswasil khannas shine al khannas kana can kana nemo bakara da ali imrana malawal tana nan kurkusa to alkhannas shine mai yawan guduwa wuya saboda shi shaidan duk inda zo kusa da kai da ya ji an qur'ani sai gudu da ya zo da ya ji kiran sallah sai gudu shi haka yake kullun cikin guje-guje yake duk inda ya zo gu to kunna qur'ani zai gudu ya bar wurin da ya biyo layi ya ji an fara kiran sallah kuma sai ya canja wani layi shine alkhannas mai yawan guduwa yana buya to shine ce fahtanastu sai na buya fadhahabtu na tafi faghtasaltu na je ne wanka in ji abu huraira ya ce thumma ji'tu sannan sai na zo to kalle yadda sahabbai suke girmama annabi alaihi salatu wassalam ai ba za ka ce tun da ya fito bai haɗu da wani sahabi dan uwan shi ba haka ne ko ba haka ba amma da yake suna ganin girman annabi baya so zo kusa da shi yana da janaba to dan Allah wanda bai zo kusa da kai ba dan yana da janaba abinda ba za ma ka iya ganewa ba saboda girmama ka shine kuma zai ma ƙarya ta yaya ba zai taɓa yiwa ba hankali ba zai ɗauki wannan abin ba sai duk wanda ya ce sahabbai sun yi ƙarya sun faɗi hadisi wallahi tallahi mahaukaci ne mahaukacin ma first class idan har sahabi ya ke zo kusa da annabi kawai dan yana da janaba ya ɓuya sai da je wanka ya shirya ya ƙara dawowa to kuma sai je yau annabi kare inda annabin baya nan ba zai yiwu ba me yake nema to babu kala sai ce aina kunta ya aba hurairata annabi ce aina kunta ya aba huraira ina kake ya abu huraira kala sai ce in qultu sai na ce inni kuntu junuban ai na kasance ina da janaba a lokacin da na gankan nan ai janaba nake da shi hitu sai na kyamaci an ujali saka na zauna da kai na zo kusa da kai ala gairi taharatin ba tare da ina da tsarki ba faƙala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah innal muslima la yanjus tabbas musulmi baya zamowa najasa jasa kaga sai da ce subhanallah shi sa malamai suka ce idan kaga wani abu na mamaki a ta'ajjub shine ka ce subhanallah ka ce subhanallah amma saboda lalacewa kaga musulmi ya ce wow abinda ba shi da ma'ana haka ne ko baka ba a ka ce subhanallah ko a ina ne kuma shi yasa sahabbai in suna tafiya a ƙasa ne ko a kan abun hawa ne a lokacin da suke hawa annabi ce ku ce allahu akbar ke sa idan jirgi yana tashi kabbara ake yi ce allahu akbar wato duk wani sama allah na sama da shi ta ga manzan allah ke ya ce idan kuna hawa ku dinga allahu akbar allah shi ne akbaru min kulli shay'in ke sa ce wa anta zahiru falesa fauƙaka shay'un kai ne kake sama da komai ba abin da ke sama da kai to duk hatsarin da ke wurin tun da ka girmama Allah sai kare ka da shi sai ce idan kuma kuna gangarawa ku ce subhanallah sadaka tabbata ga Allah to haka in ka ga wani abun mamaki ko abun al'ajabi kake subhanallah to sai annabi ce subhanallah innal muslima la yanjus tabbas musulmi baya zama najasa wa qala fi hadisi bishirin qala haddathana humaydun qala haddathani bikr to a wannan hadisi sai malamai suka ce wannan ya nuna cewa ita najasa ko ta al'ada ne ko ta nifasi ko ta janaba kowace irin najasa najasa ce ma'anawi ba najasa ce hissi ba in an ce najasa hissi shi na abin da za ka yi tabawa ma'anawi kuma abin da yake a ma'ana ne kawai najasa idan mutum na da janaba to ba jikin shi ba ne kawai hukunci ne kun fance na abin da kyau idan mace na al'ada jikinta ba najasa ba ne kawai hukuncin ne to shi yasa in dai mutum yana da imani to har abada shi ba najasa ba ne ba kun fance na abin da kyau har abadan abada jikin musulmi ba najasa ba ne ba ya rage to jikin kafiri ba innamal mushrikuna najisu kowa ya kawo wannan aya to tambayin da zan muku shine idan na gaisa da wanda ba musulmi ba ya hukuncin hannuna dan na taba najasa ara ma ce laharaj ka banya laharaj ka kawo aya kuma ka ce laharaj in dai najis ne to in kai musafa da shi dole ka wanke hannunka da in ka taba najasa wajibi ne ka wanke ko ba ka ba to in haka ne haramun ne kai haru da wanda ba musulmi ba kenan na saboda me sai suka ce najasa ce ma'anawi inna mal mushriku na najisun din najasa ce ma'anawi dan babu inda aka ce kar kai haru da wanda ba musulmi ba hasal ya halatta wa ka aure ahlul kitabi haka ne ko ba haka ba to wanda ka aura kuma ba za ka taba jikin shi ba ba zai yi ba akwai aure tsakanin musulmi da wacce ba musulma ba haka ne ko to sai suka ce wannan ita ma najasa ce ma'anawi najasa ce ma'anawi da in kace najasa ce ta zahiri to duk inda ya taba jikinka sai ka wanke jikinka kenan an gane ko to me alakan shi da wannan kuma da annabi ce innal muslima la yanjus musulmi baya zama najasa hayyan wa mayyitan an gane ko shi musulmi ba najasa bane ba yana raye ko yana mace ba najasa bane ba hisi da ma'anawi ina duka biyu shi musulmi ba najasa bane ba a ma'ana ba najasa bane sannan a hisi ba najasa bane ba a raye ba najasa bane ba bayan ya mutu ma ba najasa bane ba shine ma'anan innal muslima abadan la yanjus har abada musulmi ba zai zama najasa ba zuciyan akwai tauhidi a ciki gangan jikin kuma akwai tsarki na musulunci shi ma Allahumma wannan shi na takaice abin da malamai suka faɗa dangane da wannan hadisin inal muslima la yanjus babun fil junubi yadkhulul masjida dan babu najasa fa sama da najasa ta zuci ina fata an gane mu san wannan abin da ke duk wata najasa tana bayan shirka duk wata najasa a bayan shirka take saboda me shi sa idan yau wanda ba musulmi ba yana shiga musulunci idan ya kalmar shahada to duk najasan da ke jikin shi an wanke ta kisa hatta wanka da ake na shiga musulunci ba wajibi bane ba kusan wannan abin da kyau komanda mustahabbi ne idan mutum ya shiga musulunci bai yi wanka ba musulunci shi yayi wankan ba daidai ke ba da wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi ku fancan abin da kyau wanka ne na mustahabbanci saboda me saboda sahabbai da dama sun shiga musulunci annabi ce ku je ku yi wanka ba babu hadisi a kai wasu kan ce ai saboda lokacin da yake kafiri baya wankan janaba to annabi ce al-islamu jifu ma qablahu musulunci ya rushe duk abin da ya gabace shi duk wata najasa ta janaba da wane ne kalmar shahadan ta rushe shi gaba daya ina fata an gane shi yasa tsarkin tauhidi shine akbaru tsarki gaba daya sannan najasan shirka shine akbaru najasa babu najasa sama da shirka shi sa suka ce ka tsarkake zuciyanka ya fi ka tsarkake gangan jikinka idan ba a samu wannan ba komai ya lalace misali ka je ka yi wankan janaba ka yi alwala ka sa kaya mai kyau ka zo ka yi sallah amma akwai shirka ka samu matsala kun fahimci na abin da kyau tsarkin farkon shine tsarki na zuciya ashe sa Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansura sun yi aiki mai kyau ran tashin kiyama kuma Allah ba zai karba ba saboda me saboda ba a gina shi akan tauhidi ba duk wani aikin taimako da zaka ga UN ta yi ko UNESCO ko wacece gaba ɗaya aikin banza ne babu lada yanzu ka ɗauki Bill Gates ya ce nan da shekara kaza kuɗin shi gaba ɗaya zai sadaka da shi amin an ramaci Allah sa musulunta sai na ƙara hararan shi amin mana ko ba ka ba wajen ana maganin fa dala biliyan 200 200 biliyan dollars ba naira ba sama da triliyon 300 gaba ɗaya zai sadakar da shi taimako dama kullum cikin taimako ki abin da sa ya ja baya daga cikin masu kuɗin duniya shi kullum rabar da kuɗin shi yake to wannan ina ma da zai shiga musulunci kun fahimci wani abin da kyau wannan da ya more saboda ka samu mai kyauta irin shi a duniya a yanzu yana da wahala mai taimako da kudin shi amma babu kalimatar shahada kisa duk aikin da za a yi in babu imani an samu matsala musuluncin nan shine awwalan shi yasa ka gode wa Allah da ya baka musulunci a kyauta ba wayonka ba ne ba dabaranka ba ba iyawanka ba baka biya kuɗi ba kawai zaɓi ne na Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi to ka shiga cikin manyan sha'un nan sai ka ce alhamdulillah Allah tabbatar da mu akan addini shi babun fil junubi yadkhulul masjida babun da ke magana akan ya halatta mai janaba ya shiga masallaci ko bai halatta ba a ƙarƙashin wannan sai malamai suka shigar da mai al'ada a farkon babin masu sharin idan a ciki za a kawo mai al'ada ya halatta mai janaba ko macin da ke al'ada su shiga masallaci ya halatta ko bai halatta ba qala haddathana musaddad bin musarhadin qala haddathana abdul wahid bin ziyad qala haddathana al aflat ibn khalifa qala haddathani jasrat bint dajaja qalat samitu aisha radhiyallahu anha taqulu ta ce na ji aisha allah ya ƙara mata yadda tana cewa wannan hadisin akwai rauni cikin sanadin shi saboda jasratu bintu da jaja akwai alamun tambaya a kanta ta ƙulu ta ce ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah alaihi salatu wasalam ya zo shi wa wujuhu buyuti ashabihi gidajen ainihin sahabban shi ƙofofin gidajen sahabban shi shari'atun fil masjidi wato suna kallon masallaci wato in an ce alwajihu ana nufin ƙofa ce sa ake cewa wajihul ka'abati ana nufin ƙofan ɗakin ka'aba to wujuhu din nan ana nufin ƙofofi wa fuska ka fasara shi da alwajihu na ka gada zumun fasara alwajihu cewa wata nahiya ta duniya ko nan kuma alwajihu ma'anan shi ƙofa wujuhu buyuti ashabihi wato kofan gidajen sahabban annabi alaihi salatu wasalam shari'atun fil masjidi wato suna kan layi kuma suna kallon masallaci wato yadda abin yake kama a ce nan wurin sai a ce gidaje ne kuma kofofin suna kallon nan wurin a ce wannan ginin islamiyya sai a ce ai gida ne kuma kofan anan take sai a ce kuma nan ma akwai wasu gidaje amma nan jikin karfen nan ba can nesan layi ba a ce nan ma gidaje ne kuma kofofin suna kallon masallaci to kaga idan misali ka je wani ka dawo kawai sai ka shiga ta nan ka shiga gidanka idan gidanka anan yake kun gane ko ba sai ka zaga haka ka biyo ta nan ka zo ka shiga ba so da akwai kofa ana akwai kofa ana shine abin da ke faruwa haka lokacin ginin masallacin annabi yake sallallahu alaihi wasallam saboda da annabi zo madina filin masallacin shi ya saya da kudin shi bai da kowa ya sa kuɗi ba ta hikima kenan inda annabi ya ce a kawo taimako za mu sai fili a yi masallaci to da ba za a ci masallaci annabi ba bai da ko sisi wani ya saka ba shi ya fidda kuɗi a aljihun shi ya sai filin ya sa har tashin kiyama sunan shi masallacin annabi ba wanda zai ce akwai kuɗi na a ciki alaihi salatu wassalam sannan aka zo kuma aka yi ginin wannan taron dangi aka yi to annabi da ya zo shi sai ya zama ta sahabbai sun giggina gidaje kusa da masallaci hatta abubakar as-siddiq shi ma haka gidan shi yake fa qala sai annabi ya ce wajjihu hadhihi al-buyuta wato ku juya waɗannan kofofin anil masjidi ga barin masallaci kowa ya mai da kofar shi koma idan gidanka na nan kofanka na kallon kudu to ka toshe ka mai da kofan ta arewa idan nan ne gidanka kofan na kallon arewa a toshe wannan ta koma ta kalli wancan layin ta kalli kudu yadda ba zai baka daman kana shiga masallaci kana shiga gidanka ba kun fahimci wannan abin da kyau shi da yace wajjihu hadhihi buyut wato ku karkatar da kofofin gidajen kunnan anil masjid ga barin masallaci da annabi ya bada wannan umarnin ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم annabi sai shiga gida da ya shiga gida ya dan jima walam yasna'il qaum qaum shay'an sahabbai ba abin da suka yi kowa na zaune babu wanda ya tashi ya fara toshe kofar gidan shi wanda kuma annabi da ya bada umarni yadda ka san kun fa yakunu da yayi magana ko za su fara aiki amma da ya bada wannan umarnin kowa ya zaman shi shine walam yasna'il qaumu alqaumu ana ana nufin sahabbai sai ya zanto sahabbai ba abin da suka yi kowa ya zauna saboda me sai Aisha ta faɗi dalili tace raja'a an tanzila fihim rukhsatun suna sa rai kafin annabi shiga gida ya fito a samu wahayi a ce a an soke wannan hukunci a samu rangwami a ce a Allah ya ce kowa ya bar kofar shi suna jiran mala'ika jibrilu shine raja'a suna kaunan kasan ire-iren waɗannan sai wani makin sahabbai sai ya ɗauko ya ce an ba su umarni sun isu bi haka ne ko ba haka ba a to ga dalili nan raja'a suna sa rai suna kaunan an tanzila fihi murkusa a samu rango mai faru fa kharaja ilaihim ba'd sai annabi ya fito bayan ya shiga gida ya ga ba abin da aka yi faqala sai ya ce wajjihu hadhihi albuyuta anil masjidi ku dai ainihin karkatar da ko ku kautar da kofofin gidajen kunnan gabarin masallaci ya ce fa'inni fa'u ta'alili kenan fa'u sabab abin da ya sa da ce a toshe kofofin na ya kalli wani wuri fa'inni lallai ni in ji manzan Allah alaihi salatu wasalam la'uhillul masjida ba na halatta masallaci li ha'idin ga mai al'ada wala jinubin ko mai janaba kun gane ko saboda kowa na bi ya shiga mata na bi maza na bi sai zanto an mai da masallacin kamar hanya waɗanda gidajen suke makwabtaka da masallaci to a cikin masu bin nan kila akwai mace tana al'ada kila akwai namijin da ke da janaba ya ce fa inni la uhillu al masjida li ha'idin wala junub dan ni bana halatta masallaci ko ban halatta masallaci ba ga mai al'ada ko mai janaba kala abu dawud abu dawud ya ce huwa fulaitun al'amiri a can da aka ce haddasa al'aflat al'aflat bin khalifa din nan ana kiran shi da aflat ana kiran shi da fulait al'amiri duk sunan shi ne to wannan hadisin malamai sun tattauna a kan shi abu na farko sanadin hadisin kamar da na faɗa akwai rauni abu na biyu dangane da hukuncin hadisin suka ce hukuncin hadisin zahirin shi ya yi karo ma da nassin ƙur'ani ya yi karo da nassin ƙur'ani yana halatta mace na al'ada ko namiji na da janaba ya shiga masallaci ya fita ka fito shi ta nan ka fita ta nan ya halatta saboda me suka ce nassin ƙur'ani ya halatta haka Allah ya ce allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta taktasilu yace ku masu imani kar ku kusanci masallaci ko kar ku kusanci sallah ko kar ku kusanci lokacin sallah duk malamai sun yi maganganu mai ma'anan as-sala ana la taqrabu salata wasu malamai suka ce la taqrabu waqtas salati kar ku kusanci lokacin sallah wasu malamai suka ce kar ku kusanci sallan karan kanta wa antum sukara kuna halin maye wato kun bugu Ali bin Abi Talib yace lokacin da aka koma madina duk lokacin giya ba ta haramta ba kusa ku a tadarruc a shari'ar musulunci sauko da hukunce-hukunce a hankali kaga lokacin da ake makka babu hukuncin azumin ramadan babu hukuncin aikin hajji babu hukuncin zakka a aikace sai da an sauko da ayan ba a fara aiki da ita ba a wajen waɗansu malamai da aka koma madina sai da aka yi shekara biyu kafin aka hukuncin azumin ramadan aikin hajji sai wajen shekara ta shida ko makamancin haka ko ma gaba da haka to a tadarruj haka wajen hana abubuwa shan giya ba a hana shi da wuri ba sai da aka yi shekaru ana madina ma ana shan giya sai na umar ya ce da wannan abun fa akwai matsala Allah ka yanke mana hukunci game da wannan abu to Ali bin Abi Talib ya ce Adi bin Hatim ya gaice su walima a gidan shi aka je aka ci abinci ga giya aka yi tasha sai aka zo kuma za a yi sallah liman kuma ya bugu Ali bin Abi Talib shine liman ya ce aka sashi ja sallah ya karanto Fatiha da lafiya kalau sai ya ɗauko kuliya yace qul ya ayyuhal kafiruna yace a abudu ma ta abuduna to kaga wannan ai kafirci ne to Allah ya sauko da wannan ayar la taqrabus salata wa antum sukara kar ku kusanci lokacin sallah kuna maye daga nan sai aka takura musulmai sai dai ka sha giya da an yi sallan asuba ka sha kaɗan kafin azhar ta sake ka daga nan ba za ka ƙara sha ba bayan isha saboda sauran sallolin lokacin su yana kurkusa ana isha kai sauri ka sha kafin sallan asuba to sai da suka saba da wannan sai aka haramta giyan kuma gaba daya to wannan shine a tadarruci haka ya kamata kai ma mai da'awa kai wa mutane daga wannan sai wannan sai wannan kar ka zo lokaci da duka rikita mutane ka zo kai ta taratsi ka tada jijiyan wuya ka ce kowa bai iya ba sai kai kuma ka zo kana karanta da nahawu kana harafin jarra ka ce albi'iru wai ba'u dina harafin jarra ne kuma dakta ne fa wai albi'iru ya ce albiyar ɗin nan bawon ɗin yana cikin hurufar jarri kuma ya ci mutuncin kowa a garinsu zai da shi ma yana son ya tashe yanzu allah sauwaƙe e ba zan da faɗi sunan shi ba to to a amma shi ya san in yaji ya san da shi muke a takaice abinda ayan ta ce to kar ku kusanci lokacin sallah kuna maye wala junuban ko wanda yake da janaba kar ya kusanci wurin da ake sallah kaga masallaci kenan aka ce illa abiri sabilin sai dai wanda zai zo ya wuce kun fahimci wani abin da kyau abiri sabilin duk malamai suka ce wanda zai zo ya shiga masallaci ya fita ta ka ce hatta ta ga tasilu har sai kun yi wanka wala jinuban ko wanda ke da janaba illa abiri sabilin sai wanda zai bi ya wuce ta cikin masallaci hatta ta tasilu to karkashin wannan suka ce ayan nan ta ci karo da wannan hadisin kun gane wani abin da kyau abu na biyu suka ce ba a samu nassi karara an samu sahabbai da yawa musamman matasan sahabbai sukan kwanta a masallaci ma su yi mafarki hadisai sun tabbatar da su abu na kuna na aisha annabi ce ta shiga masallaci ta ɗauko masa abu kaza saboda daga gidan shi za a shiga masallaci sai ta ce a ina janaba a ina da ina al'ada afuwan sai ce al'adan naki ba a hannunki ya ce inna haidatuki laysat biyadik ai al'adan ba a hannun keke ba ki shiga masallaci ki je ki dauko to ta shiga masallaci kuma tana al'ada kuma ta yi abin da aka sata kuma ta fito kun fahimci wannan abin da kyau to duk muna kawo irin waɗannan ne saboda mutum ya san hakikanin yadda abin yake ko ka ji an karanto hadisin nan to ga abin da malamai suka faɗa to sai wasu malamai suka ce to ya halatta mai janaba ya shiga masallaci ya zauna mun ji ya halatta ya wuce suka ce bai halatta ba in da ya shiga ya zaman dirshen ne nan bai halatta ba mai al'ada ba to sai wasu da yawa daga cikin jamhurin malamai suka ce bai halatta ba sai wasu malamai suka ce idan shiga masallaci ne saboda tana karantarwa an gane ko ko kuma ana karantar da ita sannan in ta zauna a waje sauti ba zai kai mata ba ya halatta na? za ta rike ƙura'ani littalim au ta'allum ya ce mai al'ada za ta rike ƙura'ani ƙware da gaske idan tana karantarwa ko ana karantar da ita dama matsalan karatun ƙura'ani ga mai al'ada wannan halal ne shi ne mazhaban da ainihin ahalul hadisi suke kai amma mai janaba bai halatta ba mun riga mun faɗa tun da zugo amma mai al'ada hukuncin ta ba ɗaya bane da mai janaba babun fil junubi yusalli bil qaumi wa huwa nasin babun da ke magana akan mai janaba yayin mutane sallah da mantuwa ya zo ya limanci sai da ya gama ya tuna yana da janaba ya matsayin wannan sallah ai mun faɗa tun kwanaki ko mun ce idan ka ja mutane sallah bayan ka gama ka tuna baka da alwala ko kuma kana da janaba baka yi wanka ba so tunubu ya rikita ma lissafi to a irin a irin wannan wurin su mamun sallar su ta yi kai ne za ka je ka sake sallah ya ce wai kuma ba za ka gaya musu ba ai kana faɗa musu wani zai rubuta a social media ba yau limaminmu ya yi kaza babun fil junubi yusalli bil qaumi wa huwa nasin قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الاعلم شين زياد بن حسان الاعلم عن الحسن ابن ابي الحسن البصري عن ابي بكرة دك ابي بكرة وانا ابو بكرة sunan shi nufai ibn al-hadis yana cikin sahabban da yawanci ba san sunansu ba abu bakarata kawai za ga ana rubuta mishi duk littattafan hadisi an abi bakarata kuma yana cikin kutubu sitta duk kutubu sita sun kawo hadisin shi nufai da nunun da fa'un da ya'un da ainun nufai u kamar da za ka rubuta shafi'u nufai un harufan duk haka suke to abubakar ta yana cikin sahabban da in shi'a suke a takin ɗinsu sosai ina fata an gane amma saboda ƙurewar lokaci akwai maganganu game da matsalar shi da mugiratu bin shu'uba da shi da shibul bin ma'abadin da kuma a wani dan uwan shi shi ma ibn al-haris amma za mu aje wannan hisati mai zuwa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala fi salatil asr annabi ya shiga sallar la'asar fa aw ma biyadihi sai ima'i yayi ishara da hannun shi salatul fajr ya shiga sallan asuba an fara sallah fa'au ma'abiyadihi sai wa sahabbai ishara da hannun shi ya musu haka an makanakum cewa kowa ya tsaya inda yake an dinnan aka ce makanakum ina ɗaliban nahu me yasa aka ce makana an makanakum ba a ce makanukum ba na mala abdullahi an ce an makana ku saboda me makana harafin nasaba ne ko zarfu kuma wala an makana ku an dinnan ba harafin nasaba ba ne ba shi yasa na kawo ta an ce mufassira mufassiratun ci makana kum dinnan makana din maf'ulun bihi mansubun ne ma'anan an dinnan ai anim kusu makana ku ku tsaya inda kuke an dinnan karka ɗauka harafin jarra ne an ai anin kusu makanaku suna ce mata an mufassiratun kowa tsaya inda yake sun maja'a annabi ya shiga gida da ya shiga sai ya fito wa ra'asuhu ya qaturu kan shi yana ainihin digar da ruwa yayi wanka kenan fa salla bihim annabi sai musu sallah قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر هر أنت لكام النبي كبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة دعك كما صلى قال سيتي إنما أنا بشر مثلكم نيمتني كمانكو نكن يمنتوا shi yasa wani hadisi yace fa idza nasitu fadhakkiruni inna manta ku tuna mini yace wa inni kuntu junuban ai na kasance ina da janaba sai na manta قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه يتدى النبي سيا عينهم مصلاه ورند زي جا صلى وانتظرنا مكأن سورارا أن يكبر يكبر انصرف سيشك جدا ثم قال سيتي كما أنتم وكسن تيجندك كيكر كواي بر إنديش قال أبو داود ورواه أبو أيوب وابن عوف وابن عون وهشام عن محمد مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكبر annabi ya kabbara sun ma'auma biyadihi ila qaumi an ijlisu فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبان عبان شين عبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن الربيع بن محمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر wannan rabe ibn muhammadin majhulun ne ku rubuta wannan a karkashin sunan shi a cikin malaman kutubu sita kaf abu da kada ya fidda hadisin shi wannan hadisan na mu karanta lokaci ya cika na so mu karanta hadisin gaban nan mu tsaya yan midiya sun cewa ba zai yiwu ba sai mun karanta hadisin gaban nan kafin hukuncin da muka karanta ba ya fito fili dan hadisan da muka karanta gaba daya akwai maganganu cikin sanadinsu amma yadda hakikanin kissan ta faru cikakke shine hadisin abu hurairata ina fata an gane za mu karanta shi sati mai zuwa insha Allah shi yasa na ja hadisan da yawa a kasantuwar ana ta maimaita abu guda ɗaya ne amma malamai sun yi maganganu abin da ya tabbata shine ba a fara sallan ba fakabbaran nan bai inganta ba an tada iqama ne kafin a fara sallah annabi ya tuna yana da janaba shine shiga gida kowa yana tsaye kuma aka jira shi yanzu ya halatta ya haka an ta da ya kama ka ce mamu kudan saurara ban da alwala zan je ne alwala in dawo ai watsewa za a yi ko yawa to malamai sun yi wannan tambayin ya halatta aisha a wannan zamanin za ku ji amsan da suka bada sati mai zuwa insha Allah abinda makaranta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh